بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau lahadi 25 ga watan Muharram shekara ta 1947 wanda ya yi 20 ga watan Julai 2025 miladiya. wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin tajridut tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqdisi akwai akwai bari sun muka gaba karatu muka karanta insha Allah sai mu sai mu yi wasu yan bayanai wasu yan jararriki da zai na ganin karatu haka
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين أشرف وأشرف المرسلين ويقول المؤلف رحمه الله تعالى والناس في هذا الباب أعني زيارة القبر ثلاثة أقسام قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغان من غلانهم وقوم يزورونهم ويدعونهم أنفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهؤلاء هم المشركون في الربوبيه وقد حمى النبي صلى وقد حمى النبي صلى الله وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم الحماية أعظم حمايتي تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد صلى الله وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيها يسجدون يسجدون المشر يسجد المشركون فيهما فيهما للشمس وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي إنما يستعمل للذي هو غاية الامتناع كقوله في غاية الامتناع هو في غاية الامتناع كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله وما ينبغي لنا ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغير الله كما رواه كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال عن عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيد بن, ع... بن عبيدة قال عن سعد بن عبيدة قال كنت عند عمر كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك ومن الإشراك ال ومن الإشراك قول القائل لأحد لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله أجعلت لله ندا أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده
Imamul Makarizi yana kawo mana maganganu akan ziyaran kabari ya kasa sun kashi uku. Gabanin nan akwai hadisai da muka kawo a wancan sati wajen azumi mu ce wane ya ruwaito wane ya ruwaito muka dan har haɗe su. Mun har haɗe su baki da akwai hadisi na farko shine la'anallahu al-yahuda wan nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والإمام البخاري يبتدى شيء تعليقا أما يوم أحمد ابن خزيمة ابن حبان سوسك ابتدى شيء تهجن عاصم ابن أبي نجد أبو وائل ابن مسعود إن أكل قم لا أجينا لكسكري أين لقدي حديثا سي حديث نبي إن من شرار الناس من تدركهم الصاعد وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وأنا حديث الإمام مسلم يبتدى شيء da wani lafazi makamacin wannan inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalid na zuwa karshe kamar yadda shi mai mai tajidin ya faɗa sai hadisi na gaba inna man kana qablakum kanu yattakhidun al-qubur masajid wanda muka ce wannan shi ma hadisi ne wanda yake afwan na ƙara kuskuren da sake maimaitawa hadisi na farko la'anallahu al-yahuda wan nasara hadisi ne kici sahihaini hadisi na biyu hadisi na inna min shirarin nasi man tudrikuhu sa'at wa hum ahya hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi amma Imam Ahmad ta'liqan amma Imam Muhammad ya fitar da shi da isnadin sa da shi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban hadisi na biyar inna man kana qablakum kam yattakhidhu al-qubur masajid hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi da walin sa insha Allah wannan shine gyara mallan yana yin mana magana akan akan kashe-kashen ziyaran ziyaran kabari ya ce wannan su fi hadal babi mutane wajen ziyaran kaburbura za ka same su a ani ziyartar kubur ina da ziyaran kaburbura talatu fa aksam sun kasu kashi uku a wata sati mai magana akan hukunci na kunna fitilu a kabari ba mun kawo hadisin amma kuma cikin iko Allah na manta ban magana ba bai magana ba shi fitilu a kabari idan ya zama dalilin da ya sa aka yi aka ce za a sa fitilun zai duhu ne za a zo a shiga za a binne cikin dare kusan kan kama ba daidai ba ne wato mamaci ya mutu kawai a ji abin da shi da dare sai dai idan ana sa ran cewa jikinsa ba zai kai ba akwai da za ka jiki bai kai ba sai da ka sai ka ga a ce to abin da shi da dare ko abin da ya kamata wannan ko kuma ana sa ran wasu makiya su farma gawar tasa sai a sauri abin da shi to a irin wannan yanayi ana bukatan haske mabligi a haska amma ya kasance an kawo fitila ce saboda ai ado ai ado masu wuce kuran da su zo su dinga kara kaina suna bauta wata kila a wajen masu samu daɗi to wannan shine hadisi da muka kawo cewa la'an Allah zawarat al-qubur wa muttakhidina alayhi alayhi alayha al-masajid was-surj to Allah ta'ala ya la'anci masu kafa fitilu a wajen wato a kaburbura dan su yi ado da su kuma dan su ba da dama a rika shirka a wajen wannan malamai suka ce haramu shi kabari ba waje da ake masa ado ba makabata ba waje da ake ado ba duk inda kaga an fara ado ma makabata to an shiga wani jahiliya ne wata jahiliya aka shiga jahilan mutane sun yi karba abubuwa sun shiga gaba da da da da da wato masu son su dada ma wasu mutane rai amma in dai a shari'a ne to kowa da kabarin sa abin shi babu yanda shi ma wato ya mutu to shi ma kabarin ya mace haka ya tsufa eh ba a san a ci in dai ba wai ya fito ne ba ga jikin shi ya bayyana a ji ana ta wani sabon ta kabari ana mushi wani jiki ana mushi wani ka- wani wani wato ah, wa- wani rumfa wani yana daga cikin abinda malamai in ka je ka duba littafi na ibn rabi'i ibn rabi'i ah, a cikin awasayal ulama inda hudur al-maut in ya ya kawo maganar sahabbai da magabata yayin da suka zo mutuwa abinda suke bada ga farfada daga ciki akwai hadisi na Abu Huraira Malik ya fitar da shi da wani sa Abdurrazzaq Sanani da sauran malamai sun fitar da shi hadisin Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira ya ce a, Abu Huraira ya hana abi kabarin sa na wuta ko kuma da da da da da da- da- da- da wani wato garwashin wuta da ake da za a tafi da shi sai da mummunar ta'ada mu shugabannin sun wani shugaba ya rasu kawai an ji ana sa ana ta malmale shi da wasu da wasu wuta a wajen duk jahiliya ne wannan babu abin da ya fi jahilci ma irin yadda suka ɗauko kaya baƙaƙe suka rika mamakawa wannan wani masifa ce kuma ce ke neman shiga cikin al'umma wannan abin da zai baka mamaki wallahi ko ɗan tsankanin nan na lura tuntuni in aka yi rasuwa su kansu bbc hausan nan ke gani tunannu ne suna kawo ne tuna iri su da kansu za su je su mai da wannan page ɗin ko yanzu za ka sake reloading za ka mai da gama wannan page ya zama baki me ya kawo wannan bakin ne tun a can saboda saboda saboda iyalai iyalai sai ka tashi tsaye a kansu zai zama kiyanka tun a can London din su iyalan nasa matan da sun zama da jakansu da rigansu da komai su baka sai mummunan ta'ada da mummunan manufa su je su je su za su duk wannan wato fata ce mummuna inda ya kamata a ce Allah ya tayar da shi yanzu sai an tsine musu su kai wasa saboda wannan ya daga cikin abin da malamai ke cewa al'adatu sayyi'a wa tafa'ul sayyi a dinga bin mamaci da wani da wani wuta ko a rika bin wani karkai da a wajen ko a dinga wani sa wani ba a yan kaya shi kanshi a wajen a wajen jana'izan waye ce mata wasu wani wannan kar ku dauka yayi ne dan na lura su talakawa jira suke su manyan su yi wani abu su ma kuma sai mu kowa muna yi dan ku lura da kyau gani lokacin da shi wani wannan mutumin da ya rasu suka rasu suka wasu abubuwa mu ma kuma sai muka goma aka ba a biki haka ake yi in ka je kai wannan abun wannan duk abubuwa ne na jahilai da saka kai ba inda aka ce dan kayo dan ai mutuwa kawai ni a waje na ma wannan duk ƙarya suke yi ba wai suna jin mutuwan habamun mutuwan sa bane ina ma wani gaba gari da ya je kawai sansa sansa yake yi ya fi habamun ya fi jin dan mutuwa in ba ka ba inda suna jin mutuwa to ai ba za su samu ma wato kwanci hankali da za su sai su za su zaɓi kayan da za su daɗa ma wasu arna rai ba bil ijma sa baka yan kaya wannan ɗabi'a ina arna me na kula ku ku komi kuma baka face mask baki riga baki jaka baka komi baki na'am kula su baki saboda idan munafunci ne yanzu jama'a galibi haka muke munafunci ko mutu aka yi ba wayo daga sinke wannan dai ba daidai bane ga masana a gurin me yasa ba za su sa wata shi da abin da wala wata masifa ce kuma Allah ya tsare to Allah ya kyauta ne ne sai daga sun zo amma za su za su canja kana ganin sun yi kwarar kwarar za su canja balle abu ya hada da yarbawa masu biki ba wani jahilci ba da kamar su kawai faɗa da mutane wallahi ba na tsammanin jahilci ba wane ne ya san cewa ya san cewa mu al'adar mu na bahaushe mun ga- sun ana samun ayin kayan ne na su koyo shi ma fa wanda fa zai je ya dauko yi- ya dauko gawa ko wani kayan sa ma wallahi wannan ba sunna bace kuma da Allah kar wani ya je ya ce zai wai a koya biki ba wai ba ba in ba a taba yi wani biki mutuwa ba da zarar an mutu zuwa ake kawai rabi rabi a ji a sashi a kabari ya jira munkar da nakirinsa amma ka duba ga waɗannan abubuwan wai da suka wace su dame mu amma wasu aka ko ba na yafe ban yafe ba me ya kawo na magana me kake gudu ne kar ka yafe ka bar shi ka je can a je lahirin ka je za a hadu wanda za a je ya fi kowa adalci yanda bai zai zalunce ka ba shi ma bai zalunce shi ba in ka yafe shi kenan in kai baka yafe baka jalo wanda bai yafe ba dai bai dai yayi a je in an zalunce shi da gaske amma wai an koma ga waɗannan manakir ɗin wasu wakon ba ma mai kallo an koma ana tattauna na yaɗe ban yaɗe ba kaza kaza bari yi mutane da mu ka zama Allah ya kyauta wallahi duk ba daidai bane waɗannan abubuwan a- a- wato ya daga ci abin sashen rasa albani ya yi wannan littafi kitabul janais wa ahkamuha wa wa ahkamuhu wa- wa bayanu bid'iha ko abin da ya kama da wannan yayi magana kan bidiyoyi ma da ake ciki na jana'iza abubuwa ne da yawa a cikin jana'iza da kuma yanzu muna gani suna dawowa kuma duk yayin da aka samu manya sun ƙara ɗaukar wasu bidiyoyi iri-iri to su ku ƙara mu kuma galibi kallon sassa muke yi kan kawo a wani gari sai ga kai ma ka mutu an zo ana maka haka a cikin nan dukkan ba wani wanda zai zai baka labari wani babban su da ya rasu ai wasu abubuwa a gidansu ba haka yake so ba ai wani wasu jahilai kawai su shiga gaba su ne masu kuɗi su ne masu fada aji kai ba mai jin katun da kai wuta wannan kuma watakila malam bakar za ka ɗalli wannan mu kuma a gidajen gidajen mu wannan gidaje ne an yi wasu mutane ina da muna cina ma wato a shek malam talatu mahaifin babanmu kakanmu da kusan duk sunansa muke ci to babba ne kusan a inda ya inda inda ya kantar a wajen ka iya cewa malama zuma a wajen lokacin nan da 2008 da ya rasu duk abubuwan da sau suna ta yi a wurin mutane ina ɗan kasan ba yanzu ka fara ba ko ba ne wannan magana na taka da kake magana wai wani mai masani mai magana ya yi amfani ba haka aka koma kawai aka koma jama'an gari da mutanen gari suka koma suna yi mana gasan kawo abinci da nama da tsiya iri-iri da kuma abin ɗauka da abubuwan da aka sa su cika sunan shi wai duk shekarar da ya yi shekarar shekaru kusan da yawa 'yan wannan shiyan wurin makantan boko duk shi ya fara sawa ya ce su tafi suka ƙi zuwa ya je sa yara shi inda gama da bakar duniya yi amma duk abin da za a saka mana shiri shi ne a yi mishi stika ba za ku ɗauki koyar shi ba ba dole bane wani wani wani mai ilimi ko ya yi magana a ji shi da lokacin haka suka ta yin abubuwa na bidoyi a haka ma dan an tantan ne an ce ba za a yi wasu abubuwan ba amma a haka wani daga cikin kakan na mace da ya ce min a yanzu kun ga baki cikin kenan malami kamar wannan ya mutu kun ga baki cikin kenan na da wai na tuna ne in gaya maka saboda ka san mutane in suka yi nisa kan jahiliya ba sa jin kira Allah ya tsare amma tare da haka ya kamata a faɗaka abin mamaki a ce wannan ba wanda ya wannan magana bakin kaya kuma da kuma dan an ce soja ne to kuma da wuta da a tabbaba da wuta a sama ba zai ba yake son wannan aikin ne idan ubangiji ya ce da abin da muke alfa'alu da shi a tafa'alu sanyi wal qabih da shi ubangiji zai mushi hisabi kuna ganin za a sha inda kun kawo wuta shi kenan to shi kenan abin da kuke so shi kenan bari a masa haka kake so Allah ya kyauta duk wani ya daga cikin abubuwan da ba kan ba daidai bane والناس في هذا الباب أعني زيادة القبور ثلاثة أقسام mutane. a wannan babi ina nufin ziyarar kabari ya kasu kashi uku sun kasu kashi uku kaumun yazuruna al-mauta a cikin zaka samu wasu mutane suna ziyartar mamata da yad'una lahum sai su yi musu addu'a wa hadhihi hiya ziyaratu shar'iyya ce wannan ita ce ziyara ta shari'a ka je wurin mamaci ka masa addu'a ka je ba wai da sunan cewa ka fuskanci kabarin da wani addu'a ba da wani roƙo ba kana da roƙon ya bashi ya baka Allah Allah ta'ala ya baka saboda shi ba shi ba a ka je saboda kai masa addu'a shi ya fi bukatar ka akan kai da kake bukatar sa wa qaumun mutane na biyu kuma na biyu kuma yazuruna suna ziyartar su da yad'una bihim suna wato yin addu'a suna tawassuli da su fa haula waɗannan mutane humul mushrikuna sunu mushrikai wa jahalatul awami da kuma jahilan amma mutane wa tsagami da wanda ba su da hankali sosai min hulatihim daga cikin hulat na mutane a ta ko shi yasa da irin wannan abu ake gudu yanzu kai duwan malikiya sun ci gaskiya da suka karhanta abin da mamaci a gida wannan duk da yawa da ai wai waye wa bakon bin da mamaci a gida ne duk musan tarihi wani a baya ka je kai ake yi ko rigima ne ta hada kawai sai ka kuma an kuma ana ma wani sabarin magana ai jikokin ka suka yi wannan aiki kaza kaza kaza kaza kaza ba a yi ne munan duka ni wannan magana ina faɗa wasu wanda suka san wannan ina na kawo muku ne a matsayin kwatance a baya famu wannan ba ka ba da dama ne kawai yaran su kuma kuma suna suna nan a wajen suna ta yi ma wurin wannan ba ado da suna roƙon suna cewa za su taimaki wasu da babansu ku ɗauke shi ku kashe baki bukatar kawai ko kuma makamata da ke kusa wannan shi ne sunna duk sahabai duk zuwa aka aka binne su a inda suka a makamata galibi wato gaya abinda ba da muke faɗa shine abin da yawa a gida jawaz to jawaz yana da matsaloli iri na farko akwai mai shaida zuciya ta karaya a wurin yara kuna kun an so kula gidan su me kusa suna yi yara ko abar amana mugawa a hannun jahilai tun yanzu gashi sun fara zama yan kaya kaga za ka yi shirka a wurin ba a sani ba Sannan sai a je a kai shi kuma da in wani wani guguwa ta zo shi kadai ne kamarin a wajen. Dan da tarihi ya kauce shikenan a zo a- a a shiga al- alfarman kamari. Amma da zai je a je a kai shi na dan dolo a je a kai shi bashabarar da Kaduna a je a ba sai a shiga dari ba a je a taba shi ba. To duk wannan shi ke kawo haka. to kuma balle wasu ma sai su fara cewa ce ado kuma wake wata rubuta ce za a yi ado Allah ya tsare kuma kuma yana daga cikin hadisai da suka tabbata ya ce wa Allah tabribu ala qabri fustaqan kar ku mushi wani za shi zama yayi wani bisa ku mushi wani rumfa wa ya ce ayi ko a mushi wani ado ko a fara mushi an fara mushi wani cin baki ana ado wa ya ce saboda shi saboda shugaba ne haka za su faɗa Allah ya tsare wannan duk ba daidai bane wa qaumun da wasu mutane yazurunahum suna ziyartar su yad'una hum anfusahum sai su koma su waɗannan mutanen su suke kira su ma suke kira wa qad qala nabi sallallahu alaihi wa sallam alhali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ya ce Allahu la taj'al qabri wa tan yu'bad ya ubangiji kar ka sanya kabari na ya zama wato gunki ne da ake mutan sa a wajen wato a zo ana roƙar sa a wajen ya ma aiki kula da ni a wajen a wajen kabarin sa ina za ka je zan je kabarin ma'aiki me ya dame ka ina abuwa sun dame na kasa ta zan je da roƙe shi wa ya sa ka wannan wannan idan kai in Allah ta'ala ya gaba ka da ma'aiki shine farko wanda zai fara maka tafi alzidi domin cewa ya Allahumma la taj'al qabri wa tadbir ya Allah karka sanya wato kabari na wato gunci da za a je a kuma ana bauta a wajen duk da ma ubangiji ya kare shi ibn ibn qayyim yake cewa mazala ya Allah ya kare shi aka karɓi wannan addu'a din kusan wato garu guda uku aka kare ma'aiki da shi ko yanzu da kake ganin wato kabarin ma'aiki kamar yana mutum masallaci amma ba ya ci masallaci in kana so tare wanda Allah ta'ala ya kai ka ake haka ka tambaye su ka ce su maka bayani wai daga nan da nan in- inda kabarin yake masallacin da kawai masallacin ba za su gaya maka ga ga inda abubuwa suke ba ya ci masallaci har yanzu ba ci masallaci yake ba. Eh, ko a haka ma wasu daga cikin abubuwa da aka yi wasu daga cikin malamai sun yi inkari amma dai a haka ma ba ci masallaci yake ba kuma a cikin din dama makararan ma wato rumfa wato toshewa aka masa an toshe ga lokacin Aisha bayan Umar ya rasu an ka mishi wani toshe wanda ba ba mai shiga daga baya kuma lokacin Umar Abdul an ka toshewa sannan kuma lokacin kuma a zanki kuma an sake an sake yin wani kankare babba aka wurin aka kare ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to haka yanzu wanda yaje ce yana ta wani tuma yana wani lasa yana waye yana shi yana shi kawai wasu tiles ne da aka yi a wurin masakila ko ya shiga shi wasu abubuwa da aka yi amma ba zai shi komai ba ma'aiki ba Allah ya tsare shi ya ce Allahumma la taj'al qamari wasanan yu'bat Allah ya tsare cewa haulayi humul mushrikun fi rububiyya ce wadannan wanda zasu je suna wajen kabari suna wato ta karkarewa suna roƙa wadanda suke cikin kabarin wadannan sune mushrikai da suka yi ma Allah ta'ala shirka a rububiyyarsa wannan idan kaga wanda wanda suke wato mushrikai na hakikani to wadannan sune a akwai zaka ga hatta malamai kamar da nayi magana zaka ga wasu daga ciki sun karhanta sun karhanta ma mutum ya ce wai zai je ba ba sun karhanta ba, sun haramta mutum ya ce daga nan daga nan zai tashi daga daga Najeriya shi ina zaka je zan je ziyarar kabarin ma'aiki ko ce na haramu wanda Imam Malik aka yi faɗa wannan magana Imam Malik idan ka je ka duba a cikin Ashafa ba kowa da Ashafa ba sai ya bude ya karanta in yana ganin ba gaskiya aka gaya mishi ba kuma ya je ya duba Al-Muntaka na Abu Walid Al-Baji duk manyan gaga wato jiga-jigan malikiya ne sun yi kaito magana daga Imam Malik Malik aka tambaye shi cewa wato a shin ya kamata mutum ya ce zurtul qabr ko kuma sa azurul qabr qabran nabi yace a me yasa malik yace saboda an hana a je a nika gari a ce za a tafi in ba wannan masallatai guda uku ba amma kan wannan sai da aka kakkafarta ma ibn taymiya maganar malik ce in aka je aka duba shafa in aka je aka duba sauran maganganun malamai za a ga haka suna kama hujja da wasu da wani hadisi da wani asali da ake da shi na Abdurrazzaq Sanani da Ibn Abi Shayba da wasu sun fitar ta hanyar Ubaydullah al-Umari daga Nafi' Mawla ibn Umar daga Abdullah dan Umar cewa idan ya dawo daga tafiya Abdullah dan Umar ya dawo daga tafiya yakan je wajen kabarin ma'aiki ce assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Aba Bakr assalamu alaikum ya abata wannan isra'ila ce tsarin sahihi ne cewa idan ya dawo daga tafiya in zai tafi daga tafiya zai bakwa da Madina to yakan je ya bakwa da wannan kabarbura in zai dawo kuma ya zo ya wannan suka ce to kaga ai Ibnu Umar shi ne jagoran wanda ya wanda ya fara wato raya waɗannan abubuwa sai ka mu ka ban mu je mu tawassuli da wannan abubuwa a shi kansa idan ka duba wannan ruwaya zaka ga shi jikansa da ya ruwaito wannan ruwaya wanda Lahir Umar sai ya ce to mu dai haka muka jira kanmu ya yayi ya ce ma na alamu ahadan min ashabin nabi fa ala zalika illa ibn umar yace duk a cikin sahabban manzo Allah ba mu taba ganin wani yayi wannan aiki na Ibn Umar ba sai shi Ibn Umar yana da wasu abubuwa da malamai suka saka shi na wasu abubuwa da yake matsawa abinda ba kawai manzo Allah ya ya taba ganin manzo Allah ya ranga shi dabban sa ya sauka wani waje yayi sallah yayi kaza yayi kaza sai Ibn Umar shi zai yi Umar yake cewa ba masa cewa a kai wannan yayi ne ittifaqan aka yi tunna masa yayi ne saboda da an yi dace inda ta kama ba a nan zai zama daya ba can gaba zai yi ya shi ne ya ga akwazala yayi naka su yayi to ya dan ba masa ya ringa masa faɗa akan wannan ba yi tafaki da shi ba shi sa adam ma yake cewa lam ma la alamu adam min ashabin nabi fa'ala zalika illa ibn umar shi sa ibn umar da khattab da yazo ya ga mutane ake su yanda sun zo wajen su wajen wajen wannan inda aka yi ba'atul ridwan nan sai su su kuma suna wannan zama suna cewa ai ma aiki ya zama da aure bari dan zama da kaza kaza kaza isha sare ka za ta fitine su za ta kawo a kawo shirka su kaga wannan ko da ba mu kaddara ibnu umar ka ce wai abin da yake zuwa yayi shine hira da maza Allah kaga wannan magana ne shi ne ya kawo sarar sabi ta saba masa ko ba ce maka ba asubi bane ba ita ba ce maka sahabi ta asubi ne to balle kuma Abdullahi ibn Umar kaga ba cewa ba aka fara dina addu'a a wurin ba ba ce maka aka yana addu'a yana sallah a wajen ba ba ce maka aka yana tawassuli da manzo Allah a wajen ba cewa Allah dan annabi min kaza ba haka yake ba cewa ake yi yana cewa aminci tabbata gare ka cewa kuma aminci tabbata ga wanda ga wanda ke cikin makabarta abu ne ba ko ba ana ba wani manzo Allah ba ma wannan to amma shi sai yake ganin cewa daga cikin hakki na waɗannan manyan bayin Allah guda uku shine idan idan ya zai je zai fita waje ya zo ya ƙara musu wannan sallama bai sani ko zai dawo ko bai dawo ba in kuma ya dawo kuma ya je ya kara musu sallama sallama aka ce ki kai ma yanzu to yanzu insha Allah ran da aka za a yi wani zagayen maliya ko ai ka je ka ce assalamu alaikum ka dawo ka ji wani dame ka ba zai damu ba za ka ba shi assalamu alaikum ba saboda wasu zama da wani ai babu gardi shedan zai maka wannan sallama kawai sallama ba kowa yin shiga kamar yana sallama ba saboda haka wannan shi ma cikin abin da yake abin da yake wannan nace imamu malik an tambaye shi akan cewa a ya halatta mutum zai addu'a ya je tsaya wajen kabarin ma'aiki addu'a sai ce a yana wannan ya cikin ashafa da tartibul madani ya ce la ara an yaku an ya kifa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba na ganin zai tsaya wajen kabarin ma'aiki ce walakin yusallim kawai zai je sallama wa yan ya cika tafiya sai ya salla wani waje ba inda in kai salla wani wajen ba ba kuma ka je ba ka je kai a masallaci ba ba masallaci bane wani ba masallaci bane ne ya kai mutane su je su salla a wani da wasu daga cikin wato yan bani na iya ko bayan Abdullahi dan Umar lokacin Malik sai aka samu sun fara kwaikwayon sai na Umar a sai na Ibn Umar akan wannan su ba su je da zarar sun dawo sun koma assalamu alaikum ya rasulullah assalamu sai Malik ya ce to ni dai ban ga masu ilimi suna yi ba lam yablughuni hadha an ahli wato lam yablughuni hadha an ahli al-balad wal fiqh bi baladina yace ni ban samu wannan daga wurin malaman fiqh ba malam masana ba suna yin wannan aikin yake cewa walan yusliha akhir akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha bihi awwalha yace ba kuma abinda mutane za su kawo gyara da shi sai sun yi wani abu na kawo gyara da kyau da gwajibinta sai abin da dan baya suka yi maliki na faga yana ganin wani abu ba suna bace da haka yanzu idan aka ce aka ce maka kar ka ce ka fice kabarin ma'aiki kawai sai da ka ce za ka je kai aikin haji daga nan kuma dama daga cikin cikan zumunci shi za ka je wurin kabarin dama amma dai baka da gangari wanda ya riga gaji ce shi wurin kabarin ma'aiki zai yi aka ce a'a ko dai aikin hajji ce a'a shi ne kabarin ma'aiki wallahi tallahi bi da ayi ko tafiya na shi na haramun haramun ne wannan fita da yayi kuma wato malamai suna cewa wannan ba daidai ba mazala ya ce la tashaddu rihalu wato illa ila ila ila talata ba a gari sai zuwa ga wato waje guda ya ce sahih muslim a malamai sun faɗi wannan magana da kuma in ka je ka duba ibn taymiya ne tashi sai ya kawo magana na alqadi isma'il ibn ishaq a cewa malaman malikiya ya da tafi al-mabsut yace malaman malikiya sun yi magana sun yi ittifaqi akan cewa duk wanda ya alwashi yace kamar yadda kake alwashi kace kai alƙawari din ranar duniya za ka yi sadaka kaza kace na yi alwashi na ma Allah alƙawari zan je in tattaki in je kabarin ma'aiki yace wannan haramu ne maka cika bari mu karanta ku ji saboda ka san mutanen yace wannan banda abin da alqazi akwai maganar shi kan shi alqazi Abdul Wahhab a ce al-furuq da sauransu da su yi magana kan wannan yace man nazara an ya'ti al-qabr duk wanda yayi alwashin cewa shi kabarin zai je fala yaf'al kare aikata haka wannan ko abu da wannan a duba shi a gani za a ga wannan to ina maganar kace zaka alwashi kace kai kabarin kawai zaka je kan wannan kamar yace ibnu taymiya akan wannan ba karamin wahala ya ba gaba da karshen rayuwarsa akwai wani risala ta al-ikhna'iyya da na kudin ji ai ana fada kusan aka ce ai yayi kaza maki annabi ne ma ya ce ka aje wannan shari'a ce kenan manzo Allah ya ce Allahumma la taj'al qamari wa kana yu'bad manzo Allah ya riga ya hada wannan dalili kawai shine hani a banda wanda za ku ga wani lokaci suna kafa hujja da wani hadisi cewa man salla inda qamari sami'i wanda ya salla a wajen kabari ya to na ji shi wato zan amsa masa kenan wato ko ina gaishe shi wannan imamu al-baihaqi da imamu al-uqayli sun ruwaito shi kuma ruwaya ce mawdu'i ruwaya ce mawdu'i ta ƙarya ba ta wata manzo Allah bace ko ta kwata a cikin ruwayan a cikin safai Muhammad ibn Marwan as-Suddi as-Saghir as-Suddi muna da su guda biyu as-Suddi akwai mai tafsiri in kai a ce as-Suddi a ilimin tafsiri wannan saluku ne malami ne babba na ilimi kuma ya girma wannan din shi as-Suddi al-Kabir sunan shi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi da akwai kuma Muhammad ibn Marwan as-Suddi as-Saghir shi wannan makareci ne shi ne rawaito wannan hadisi cewa wai manzo da ya ce kaza kaza kaza kaza kaza wannan hadisin ma ba shi magana ma a ce za a tsaya ana shakatar da kai zuwa gare shi duk wannan a bai taso ba Allah ta'ala ya kyauta saboda ka duk wannan ya daga cikin abubuwan da ya kamata mutane mu kula kabari na ma'aiki ko wani ma'aiki duk akwai ka'idojin shari'a da aka sa ka je ka yi musu addu'a ka je in ka zo witawa aikin hajji ka je ka manzo Allah sallama kullun dama can ma ba ma sai ka je kabarin ba kullum cikin shi manzo Allah albarka kake yi za ka yi salatin annabi a cikin sallan ka kullum manzo Allah ya ce wannan kuma ana kai masa wannan abu to me ne kake damuwa da shi kace kai sai kai wai wani maki ya ce wa ba za ka je kamar ma'aiki ba waye ce kaka je cewa aka kaka je ka shirka a wurin shirka ne kai aka ce kuma wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa Allahumma la taj'al qabri wa qana yu'bad wa ce tabbatacciya kamar da muka yi magana ta zo mursala ko ta zo sahihiya da isnadin ta tabbatacciya ta zo hadisin Suhail ibn Abi Salih in samma daga Abu Hurairah daga babansa Abu Salih samma daga Abu Hurairah cewa la la tattakhidu qabri wa la tattakhidu buyutakum qubura haka zalika idan ka tafi shi wani kabarin ba tsayawa za ka yi kana dokan Allah kuma kana waye cewa wai in ka tsaya wurin Allah zai fi an sa maka ba ba za da ya hada wannan shi za yake cewa wala tusallu ila al-qubur kar ku zo kuna fuskantar kabari da kamar al-qibla ba idan wai wanda ce kai wannan aikin na'am idan ka tafi za ga wani lokaci abinda wasu malamanmu suna cewa idan ka tafi wato in za ka yi addu'a mamaci ka juya kalla gabas to juya kalla gabas wannan ba dole bane za ka yi tsayawa akan kabarin nasa ka tsaya din kuma kai addu'a wannan ba dole bane in ka kalla gabas in ka kalla gabas kuma wannan shikenan to amma dai haramun ne ka yi cewa wannan addu'an da kake yi saboda Allah zai amsa maka a wurin wannan kabarin kamar ka je ka ce kai wannan addu'a da za ka yi na Allah ya kawo maka buɗe a kasuwan ka sai ka je kwabbaran Shehu Usman to kaga yanzu an zama bid'a an shiga bid'a ba manzo ce la tasallu ila al-qubur ولا هرم هو الله يجوزه ما لا يجوز وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية ماذا أنا أن كل راء لا بقيا كيا جانب التوحيد وتم في جرم كيا يوا تحقيقا لقوله تعالى saboda ya tabbatar da faɗin Allah ta'ala iyyaka na'budu kai kadai muke bauta hatta naha 'an salati fi hadhain waqtayn har ma daga baya zaka samu Allah ta'ala manzala ya hana yin sallah a waɗannan lokuta guda biyu likauni hadari'atan ila tashabbuhi bi ubadi shamsi saboda wannan tafarki ne na aji a kamance shi da masu bautar rana yace mutukar wato rana san take hudo wannan bata riga ta gama hudowa ba aka ce kaka sallah a lokacin aka hana rana ta ta ta zuwa ta fadi aka ce karkai saboda me saboda karka je ka kama da masu shirka ke za su masu dole tauhidi kai ka zama kai kace kana cin gashin kanka kar ka kama da wani mabannaci duk wani mai mai zagin Allah to kai ka kama da shi a lokacin ko wani abu za ku yi a lokacin ba za ka karuwa ga hata alwashi da aka yi na halin sai ce a wajen akwai wani bauta ne da ake yi na wajen Allah ta'ala ya ce babu ku je ka cika wato inda akwai ba za ka ji ba duk inda ake da wani mummunan tarihi a wajen ko jama'a su riƙe tarihi ba ka zo ka ce za ka yi wata Allah a wajen babu ko ko kaɗan za ka shigo abin kai kaga abin shi za ga mu babu halatta dole masallatayya da suka shahara a nan a garin nan daga wasu wato kaburbura da aka da aka binne a wajen aka masallaci a wajen mu babu halatta ma muka je wajen gaskiya me yasa sa ka je wajen matsala ya hana iyakar ta kenan an kuma mutum yana buƙatar ya kawo dalili sai ya kawo dalili da ya halatta a je a yi sallah a masallacin da akwai kabari eh ba babu shi allazi ne su laha fi hatil halati wanda suke yin sujada ga wato wato rana a wannan lokuta wa sadda dhari'ata bi amma na'a min as-salati ba'da al-'asr sai ya toshe kafan banna ta yanda ya hana yin sallah bayan la'asar wa subhi da kuma asbah a littisali hadain waqtani bil waqtani alladhani alladhain yasiru al-mushrikuna fi hadhihi fi himal shams saboda waɗannan lokuta suna sadare suna haɗe da lokutan da mushrikai masu bautar rana suke bauta ma wato ranar da cinsu saboda haka to aka ce karkai wa karka kamace ce na da su kamar su su su nasu mummi na addinin musulunci ba ba dauka wani wani gabayya lakum dinukum wali ne haka ake ba magana a ce wani lafin addini ya kowa ya nashi na a ka to ka ci naka ci na me a ci ka je muka je lahira ko za a shari'a ni ina kishin Allah ne za ka sa ban yadda in tarayya da kai akan bannan ka ba ba da cewa an masu judin da ghairillah amma su jira ga wani Allah ta'ala kada kala alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa Allah yace bai kamata bai bai cancanta ba wani yayi sujada ga wani wani sai Allah ta'ala kadai a wannan riwayar riwaya ce ta zo ta hanyoyi daga cikin hanyoyi ta zo akwai riwaya ta Muhammad ibn ibn Amr ibn Alqama al-Madani daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Hurairah wannan riwaya ce Hasan saboda shi Muhammad ibn Alqama al-Madani hasan hadith bada shi kuma yana da shawahid da yawa hadisi Mu'adh ibn Jabal hadisin Jabir da sauran malamai zaka same su a cikin wato at-taqasim wal anwar ibn Hibban da kuma Musnad al-Darimi Musnad al-Hakim Musnad ibn Abi Shayba da sauransu da yawa daga cikin lafazin dan kawo lafazin Mu'adh saboda ni kuma zan yi magana akan dil musannad da ake ta ni ma da mu a ni ma kuma wannan kanta hadisan sai sai yi tariki na zai da kai da Allah duk wanda ya rera mun kana wani lokaci samu ni ba na so in sa'a na ne ko kuma kasa da ni yake ina gaya mashi eh a masallacin da kuma yana daga cikin inda kuma manya wanda suka haife ni suna yin mun wannan rukusawa ni kuma na sha karatu a wajen da na ce rukusawa nan ba daidai ne ba bai kamata a lazanta ba abinda a ban lazanta ba kaina ba ni ina ma adawa da abu don wallahi wannan sai mun sai muna sai muna karfin hali malaman mu a baya saboda ta matasa ne da ta matasa ne ba me dan jin masu girma wasu kadan kadan ne irin mu irin mu yanzu an ta an ta wato fatawa cewa ba haramu ne tsugulo kaza kaza kaza kaza kaza ai ai duk abin da ka faɗa sai Allah ya jarabce ka shikenan kuma yanzu kuma yanzu nauyi ya riga ya zo haka su furfura ya bullu wannan yara haka za su sai kar kai na suna dukusawa ya fito kai ya ce ya ce kuffan an dukusa masa to saboda ka faɗa a can ka ce kuma ba daidai bane sun kai shi mu ba magana wani abin da ake daidai ne duk wani malami in ya fito la malamin Muhammad Sani Umar ni jalle mu ko malamin Bashir Umar duk mana malaman namu duk mun san su mun san kuma fatawar su kan wannan ba daidai ne ba to kuma mun kari akan wannan mu muna ganin ma fatawan a yayin Abubakar Gumi ko dai ka je duk samu ko ka ƙara gaishe ba za a amsa ba iyakar ta kenan babu da za a yi kawai malami ya fito a dinga wani kamar bari ana ana hailala ana wari ana kokarin ma inda ya zauna a kokarin a ce za a nashi wajen wannan mu gargajiya kawo ka da can da can kuna wata sa kuka faɗa kai kuma ku ce dan kun girma ba za ku hada ba haka abin yake ba da amma duk Allah zai yaje cin duk wani abu mai girma ce fa su ma sai me yasa suka ci a yi nan girma ce kawai ba wani abu aka dan ji daɗi ne da ma aka dan ji daɗi wallahi ai ma duk sawa ya gaishe ni kai ma yanzu Allah ya jarabce ka sai ka jawo shi layi ka ce ba daidai ba kuma duk inda nake wa'azi ina jin wannan za a yi shaida cewa duk inda nake ina wa'azi in da an zo kan gaba ina wannan magana ni ne ya kamata inda na yarda cewa duk sawa halal ne da yawa iyayenmu masu masu dan su suke mun da kai din nan ni ya kamata in muku haka na sha faɗa cewa ba na so in ba daidai ne ba ba daidai ba ne ya kamata a rika kulawa a tsaya kyan inda duk sawa daidai ne ni zan fara maka shi yasa in tafiya ce kana gaba ina baya bana shigewa gaban ka kai ma tunda Allah ya baka shekaru Allah ta'ala ya ci gaba da rika maka kuma ya kiyaye hafizaka Allah wa ra'aka amma magana duk usawa ni ban san dalili ba amma duk wanda sai kasa da ni ko sawo ina sai ina magana ba na san wannan abubuwa wasu daga cikin bayan Allah na ce ma da Allah ta hanyar musu ta jin kunya dai abun ya mun yawa na faɗa ba a ji ba na faɗa ba a ji ba nace da Allah wani ya je ya magana amma aje an dawo da sabo an ce wallahi malam ba za a iya magana da wani ba wani yayi musa to yanzu gashi na faɗa a cikin ka aiki ni da wallahi ba na son wannan abin ko ba da yawuna ba duk wanda ya yi to wannan shi kuma ya je ga ubangijinsa eh ba wanda ni ne da ni kankani na da shekaru dan yin shekaru na kawai wani yanzu na rubu samu yara na ba su samu ni ba su samu a gida kowa ma haka nake zuwa in je in kashe shi can nake tsayawa yana zaune ina zaune ina tsaye yana tsaye ina tsaye wata rana insha Allah wata za ku ga za ku ga yadda ya kawo ziyara zan iya gaito muku ne ya muku wa'azi malami ne za ku ga yadda muke tafiya a tsaye a tsaye ba wani matsala a cikin shi ba shi da ta malin kaɗan ne bai kai ba kaɗan ba dai ba shi ba wai abu da yayansa ma kusa sa maharin ba dattawa ne da iyayen ba wai abu da bane amma jin haka ba ba duk kula musu kuma wannan shi ne koyarwa sai kirki gaskiya kar ku matsa kanku akan wani rubuta da Allah a daina kuma dai ni fa sanadi in ka kana da fahimta a rubuta da Allah ne a taimake da daina rubuta musu daya kyan kawai dan ka ba ya tsaya kyan mai kashe ni ba matsala a shi aure ba haka Allah ta'ala ce ai bari mu kawo wasu daga cikin hadisai saboda aji kuma aji fasara da malamai suka yi saboda aji cewa muna kokarin mu addini ne wannan akwai shahid kamar da nace na hadisin Mu'adh Mu'adh ya dawo daga Sham ya dawo daga Syria a su kun san Syria ruwa ke mulkin su su kuma an saba in an shigo shi sarkin na nesa kai kuma kana nesa za ka zo da ka zo ka sun koyar da kai kai kuma ma'azu da ka zo sai ka zo wajen ma'aiki ka ce kai ma za ka wasu irin wannan sai ce ma hada me wannan nake gani qala ce ataitu shaba fa waqaftukum yasjudu li asaqifati wa batariqati shi na je shan mai naga suna yin manyan su haka fa wajidtu fi nafsi an naf'ala zalika sai na ji cewa lalle mu kai ba mu maka haka ana ha hutun Allah ce a baya so sai ya ce ma yan bari da ahadin an yasjuda li ahad bai kamata wani ma wani sujada ba a tsaya ta kawai a gaishe maza Allah masabai kuma ka suke in ya zauna su zauna maza Allah hatta ya zauna su tsaya mishi a baya baya so wala ya qawwa ala aqibaihi rajulan haka ya faɗa hadisi sunan abi dauda tabbatacce baya da wannan take musu baya amma yanzu wannan wasu daga cikin malaman sunna da ake rigima da su kan take baya ban ce idan malami saboda yadda Allah ta'ala ya masa ya jarabce shi da wato wato masoya daga nan zuwa nan sai an bata mushi lokaci a samu wasu ƴan zuwa wasu bawabu da za su daga kare shi ba wani dole ai haka ai dole ai haka Imam Malik yana da shi Imam Az-Zuhri yana da shi suna da su to amma kuma wannan ba wai zai ba da dama kuma kawai a koma ana yi wani kahama da abin ba wa yake sai an kashe maka baya mu zana ma baya san wannan me wa'azi dole ya zama daban fa duk wani abin da muke yi kan kan basiya duk wallahi kan kan bashi muke da kuma kan ko masu wa'azi dole a rika jama'a juna gyara dan wannan duk matsalolin da masu wa'azi da kuma masu zama masu wa'azi duk yara da da yawa yanzu sun zama masu wa'azi ne saboda sun ga wani na sa askatara sun ga wani yana ana wuce kabarbari da hailala a gabansa sun ga wani na shiga mutunci ya manta mu lokacin da yara ma cin kaskanci malaman suke ina iya tunawa lokacin da su ma jafar suke suke da matasan su iyaye mu lokacin da su sune malaman a lokacin suna cewa wasu matasan malamai akan haka suke faɗa so so so yanzu an yi samu girma kuma a ce kuma za a yi ba za a yi sunna ba dole a yi sunna eh gaskiya ita ce daidai ta mun fusanta akan kowa Allah ya kyauta Allah ta'ala a wannan aya na suratul jinni yace wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada malamai sun tafsiri akan cewa al masajid ne ma'anar sa akwai maganganun malamai masajid akwai wanda suka ce jabi na masjid masallaci amma da yawa daga cikin malamai kuma su ce wannan masjid masajid dan ina masjid ne masjid shine gabobin da ake sujjada da su wannan gabobin naka ba a yadda ka kusantar su zuwa ga wannan Allah ta'ala ba wannan in ka duba tafsirin al-Baghawi ibn Kathir akwai ruwayar sun fara zuwa ga Sa'id ibn Tubayy sai da mu jama'a yake cewa nazalat fi a'dha'i sujudi wannan aya ta an sauka ta tana akan gabobin sujada kaga wannan magana na sai ibn jubayr dan haka yanzu ina ka je ka samo durkusana da kake yi ina ka same shi an ce wa annal masajida lillahi gabobinka da kake sujada da sunan Allah ta'ala ne fala tad'u lillahi ahada kar ka fuskantar da su ka bauta ba wani Allah da wadannan gabobin me yasa ka sunfiya ba a gabata ma Allah da kai ne me yasa kafanka ya kai kasa ba a zurku ba a ma'ana ta'ala zurku ba a mushi ba tumbota mushi da zurku so ya zurku ko sujada to Allah ta'ala ce kar ai sai ibn zubair haka ya faɗa ibn kathir yace ya ta'rif ce hiya lillahi fala tasbu biha li ghairi imam al-qurtubi ya naga so daga sa'id ibn musayyib daga talq ibn habib daga aba duka sun faɗa cewa arada bil masajid al-a'dha yana nufin da wato masajid shine gabobin sujada yace gaɓoɓi ake magana a nan allati yasjudu alaiha al'abd wanda bawa ke sujada da su ya faɗi wannan duk sun faɗi wannan magana wannan kuma in ka duba a cikin hadisai tabbata ai sun tabbata a haka cewa wato umirtu an asbi ala sab'ati a'udhu wannan shine arabul wudu a'dha usbi da aka yi magana a wata riwayar ma suka yi magana alqadamani arkumatani da kuma alyadan da alwaji aba ibn abi rabah ko wace riwaya na'am aba shi ma riwaya daga wajensa yana cewa masajiduka a'dha'uka masajiduka a'dha'uka wato wato inda kake abinda kake sujada da su sune gabobinka Allah ta'ala yana cewa Allah ce umirat an tasfida alaiha la tudallilha li ghairi khaliqiha an umarce ka kai sujada da su dan haka kar ka je ka kaskace da wannan gabobin ga wurin Allah ta'ala ina muka je muka da kuma magana tukusawa saboda Allah me hujjin da ake da shi in ba in ba in ba kisan annabi annabi Yusuf ba annabi Yusuf annabin ka ne annabin mu ne ta fuskan imani amma ba annabin kai ta fuskan shari'a ba mazala ya zo ya share wannan shari'a yanzu yanzu wannan fata ce ka dauka ne ka dauke ta mazala ya ga ina Umar ya ya dauki da taura sai ce haka za ku yi ya kai ibn al-Khattab ban zo muku da wannan shari'a bai ba a naqiya ba ban zo muku da fara kalma لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي da Musa na raye shi ma dole ne to amma yanzu kai ka ajiye manzo Allah ka dauki da da annabi Yusuf in ayi magana kuma kace kai wasu akwai akwai da gaske Allah ya kyauta Allah ibn qayyim shi gaba da cewa wannan magana su ce yace wala yanbaghi idan ka ji qur'ani an ce wala yanbaghi wannan zai maka fashin bakin cewa mazala da yake cewa la yanbaghi ma yanbaghi li adam an yasbi li adam نعم اوكي ما شاء الله لا لا ينبغي cewa da kai la yanbaghi fi kalamin Allah a maganar Allah wa rasuli da kuma hadisan manzon Allah in ka lura inna ma yusta'malu lil ladhi huwa fi ghayatil imtina'i wato ana yi ana amfani da wannan kalma ce a yayin da ake son a karfafa hali abinda ba bai kamata ba ba zai yi ba fa bai dace a rika yi abinda ba zai yi ba a rika yi gani hankali ممتنع yace ka kauli ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada fa fau bai dace ga ubangiji ya riki da ba wannan dacewa dacewa ne na kishiyan kishiyan wato rashin dacewa ko ko dacewa ne na hali sosai ana ga ka fa fau ba ubangiji ba zai wannan bane ba yanda za a yi kawo ya ce wani dan sani ba zai yi ba shine ma yanbaghi wa kauli ta'ala da fadin sa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba koya mushi waka ba kuma bai ma dace da shi ba ana gaya maka cewa ba ba za ka taɓa samun annabi ba yana wani idan mawaki ba kar ma ka ɓata maka lokaci ko ma yan bazila cewa halal ne ko ba halal ba duk wanda ta magana ce da ba amma dai annabawa Allah Allah ta'ala ya kange su daga maganar waƙe-waƙe waƙe-waƙe irin wannan da ake na tahiji ko abin da ake cewa annabi da yana ai wasu abubuwa ne ke yake faɗa ke rerawa Qur'ani ma kuma kai ma kana rerawa na zabura da sauransu wa qawli da faɗin sa وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم shaydanu ba za su iya sauka da wannan abubuwan ba kuma ba za ta ta ina ma za su samu dama su sauka da Qur'ani ba su suka sauka da shi kuma ba su iya ba wai ana ga maka ba za ka taba samun Qur'ani ko abin da Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani ka ji samun wani shaydan yayi gama da wannan abu ba to ma yan bagi yan bagi yan bagi aka dinga magana haka yan bagi mu a yaran mu mu ya kamata ya kamata ka je wato in baka je ba dai ba ba asa to shi wa yaran Qur'ani da yaran sunna an ce yan bagi to ana ga san Allah baka ba to fa yin wannan abun ma ya ci karo da ma wato ruhi na addini ba wa na gari da kamata a ce an samu yana wannan ba wa kauli fadin sa ma kana yin bagila na an takhidha min dunika aw min awliya bai kamata gare mu mulki wani wato majibinci kowa bayan ka ba wannan shi ma haka dai yana nuni ne inda maganar shirka ce ake yi maganar shirka a maganar kamata ne ko maganar tilas ne maganar tilas ne to da ka to kaga anan da maza ce ma ya bagili adin an yasbi li adin wannan gaya ce na hali matsala yake ta duk wanda ya ce ba wai hali matsala ke yi ba to yanzu na sai ya kawo wata bid'a sabuwa a cikin addini ba wannan hali hali ne babba misala ma dan ya nuna maka cewa a addinance shi baya san wannan sai ce da zan umarci wani ya irin wannan da zan umarci mace ta yi mijinta mijin ne ya matsala haƙƙi ne ba amma dan ya nuna maka ana buƙatar mata su zama sun kaskanta gaba ga mazajen su amma shi matsala da tunda biyayyarsa na addini ne addini kuma so ake kai da Allah ta'ala shi da ya ɗaka bai dafa ina fatan waɗannan abubuwa da muka karanta zai ƙara haska ma ƴan uwa su fahimta ba ba wani makara ba ba wani dalili za ka ce wai yaran ka sai sun kusa maka ko bale mutanen gari ne me yayi zafi duk inda ka je a ta dabar ka dukkan kushe babu dalili shikenan kawai sunna ta ta manzo Allah haka ya faɗa kuma Qur'ani ma yana goya wa maganar manzo Allah baya wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada mun tafsiri ga shikunci magana na malamai duk kusan nan ba daidai ne ba a danna zuciya ana ake ganin mumuni ake fahimtar mumuni mumuni yana ake gane shi shine idan Allah ta'ala da manzo suka kawo zaki shi ba da zaki eh ya kamata a kula da wannan kwarai da gaske mala yace wa min ash-shirki billahi ta'ala yana daga cikin shirka da Allah ta'ala al-mubayyin li qawli ta'ala wanda ya ya sha bamban ya ci karo da fadin Allah ta'ala iyaka na abudu ash-shirku bihi fil lafzi shine kai ma Allah ta'ala shirka a lafazi ana iya samun wasu harufa da zaka gani muna faɗan su wanda a wanda a wato wanda zaka ga ya ci karo da da wato kamala na tauhidi amma da ce kal halafi bi ghairi Allah kamar mutum ya zai rantsi da wani da wani Allah ta'ala za ku ga wanda yake yawan karanta yanzu ma ina da matasan ku suna karantawa da ta mu da dole mun ka karanta mun karanta mun bayanci mun karanta mun karanta mun kara karantawa ba san sauka nawa akai muka yi magana jari ba za ka duk a ciki yake da shirka iri iri da alfa ya rantsi da rawanin sarki babu wanda dalili za ka shiga da rawanin sarki wannan ba daidai ne ba to ya shukul alfa amfani ka ta shukul alfa ne shi ne wannan abin da ka yi zunubi ne amma ba da fito da kai daga musulunci ba sai dai idan kana bin wannan da kake rantsewa da shi yana da wani girma da girman da irin na ubangiji ka dauka ka bashi yanzu kan haka an samu kufur itiqadi kuma an sami wato ya shiga cikin zuciya ya daune yanzu kaga za a samu shirka babba amma kawai mutsalakin da ya ce ya rantsa da wani sarki yanzu wannan sai da a masa wa'azi a ce wannan yayi zunubi mai girma amma dai ba ba fita musulunci ba wannan shi ne shirku alfa كما رواه الإمام أحمد كما الإمام أحمد يرويته وأبو داود أبو داود عنه daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah yace man halaf bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rade da wani Allah ta'ala to yayi shirka aka kira manzo Allah ya kira shi da mushriki wai ana ana gafarta shirka babba karami ko ko ko ba a gafartawa nan ne muke musulunci ba amma ana gafartawa malamai sun sabani malamai sun yi sabani akan cewa shirka Allah ta'ala cewa la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik an yushraka bih wannan al-masariya ce an yushraka kuma ya kamata in ka juya shi ta zama mazarinta Allah ta'ala baya gafarta duk wani shirka shirka kuma ya kunci karami babba Ibn Taymiyyah yake cewa to duk shirka da aka yi wa ubangiji mutakar mutum ko a aikace ko a magance bai zo da wani abu mai kama mai da ma'anar tuban da zai kankara wannan zunubin ba mukaddara yayi rantsuwa da wannan sarki daga baya sai koma ya dinga yin rantsuwa da Allah ta'ala kaga wannan wannan lafazi ya kace kankara wancan ko kuma ce ya tuba ko kuma wani abu wani abu ne da malami ke kawo ba to ma ibnu tamiya ke cewa mutakar me zo da tuba da ya kankare mishi wannan shirkan ba Allah ba zai yafe masa ya bukatun sa Allah ya tsare wannan dai daga cikin maganar malami wasu kace malami sun ce ana yafewa man san tsaya akan wannan amma dai a guje yana da yana da muhimmanci kwarai da gaske shirku alfaq shi ma a guje masa sahahu al-hakim wannan hadisi al-hakim ya ruwaita ya inganta shi wa ibn hibban da ibn hibban malam ka san shi malamin hadisi ne malamin hadisi kuma duk inda ya ko da ya dan ya dinka kawo maka wasu maganganu ta ce ka ya Allah maka malamin hadisi ne kawai sai ya balle ya shiga kawo isnadi yace qala ibn hibban ibn hibban ya ce akhbarana al-hasan ibn sufyan al-hasan ibn sufyan ya ba mu hadisi qala haddathana abdullah ibn umar al-ju'fi Abdullahi bin Umar al-Ju'fi ya ba mu hadisi. Al-Ju'fi kakansa ne yake ya yi sukutaka da Ju'fawa shi ne aka ce masa al-Ju'fi amma shi ba Ju'fi ne ba. Ya ce, Haddasa Abdurrahim ibn Sulaiman, daga Abdurrahim ibn Sulaiman عن الحسن ابن عبيد الله النخعي دك حسن ابن عبيد الله النخعي عن سعد ابن عبيدة دك سعد ابن عبيدة سعد ابن عبيدة ابن عبيدة سركي أبو عبد الرحمن السلمي yana da jin adin tabi'ai kuma yana ruwaya daga Abu Abdurrahman al-Sulabi shi ma ma yace kuntu inda ibn Umar na na kasance a wajen Abdullahi dan Umar fa halafa rajulun bil Ka'aba sai wani ya rantsa yace na rantsa da Ka'aba Ka'aba dai kaga girman ta fa qala ibn Umar sai ibn Umar yace wai hak kai canka la tafa'al ka daina wannan fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantse da wannan Allah ta'ala to yayi shirka wannan shine wannan hadisi da ya kawo ina jin dai kawai magana ne na hadisi ya sabe shi ya ci gaba da kawo isnadin isnadin ne tabbatacce jayyid jayyid isnad saboda Abdullahi ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban al-Qurashi al-Ju'fi wannan shi Abdullahi bin Umar wannan al-Qurashi maulahu al-Ju'fi kuma wato saboda abin da na faɗa na cewa kakansa Muhammad ibn Aban ya yi aure da Ju'fawan sai aka dangata shi zuwa gare su Sa'id ibn Abida kuma as-Sulami ne dan uwa ne ko kuma ce surki ne Abu Abdurrahman as-Sulami hadisi ne ya tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wa min al-ishraki daga cikin shirka kuma qaulul qa'ili shine mai magana ya ce bi ahadin minan nasi ga wani daga cikin mutane ma sha Allahu wa shita ba dan Allah ya ga dama ba dan ka ga dama ba kama tabbata an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajulun wani mutum yana ce masa ma sha Allahu wa shita ba dan Allah ya ga dama ba dan ka ga dama ba qala sai manzo Allah ya ce aj'alta lillahi niddan yanzu ka sanya ni na zama kini daga ubangiji a ruwayan shine a wata ruwayan aja altani ka sanya ni kini daga ubangiji kul ka ce ma sha Allah wa dahu abin da Allah ta'ala ya ga dama shi daya yanzu wannan hadisin aka to ya ake da shi ne hadisi ne mata ce hadisi ne gashi Imam Ahmad Imam Bukhari a cikin al-Mufrad da sauransu suna rawaitowa daga al-Ajlah daga Yazid ibn Asam daga Ibn Abbas ya ke wannan hadisin ne me yasa mu rantsuwa da rawanin sarki da irin wannan kace ba dan Allah ba dan waye wanda shi kan me na zamu je da shi ba za ta cewa masa aka yace ai kar ai mu kuma yanzu muna yi kuma ba dan Allah ba ba dan kai ba da ban samu kudin nan ba me ya kawo wannan abu nan ban da dogara ga Allah da dogara ga kai wannan ma ya fi muni dan tawakkali bai cikin bai cikin aikin da da Allah ta'ala yake arabawa tawakkali ba dogaro ne ba za mu yi magana insha Allah idan muka zo ka gaba wata a a to wannan kaga ai ba bai lalace ba shi ne balkaba ba ce ya rantsi da da nan Muhammad ai bai lalace ba ai wannan shi ne yafi ko ko lalacewa eh tunda ya dauki wani mutum mai daraja wanda ya hana kuma kaje kai kai sabanin abin da dinsa kana ga ba su da kunya na yi magana sai su ce ai yanzu ko ba akin da yace kashi wannan wallahi sun yi kaji saboda ba su da kirki ba su da kunya maza Allah a wurin malamai maganansa ya ce maka ya hana ya fi ƙarfi akan aikinsa a wajen malamai idan aka samu ta'aru tsakanin alƙaul da alfi'il alƙaul huwa al-muqaddam saboda bi maza Allah ya ce dai kun kaza ta shari'a ke ba ta iya yiwa shi an yi aiki aiki ne a karan kansa ba zai iya aiki na nafilansa yana yana farfashin kafa yana yana kumbura za a isa mu khususiyya saboda ka aiki wannan mutlakin aiki bai kai magana karfi ba amma ya ce kar a yi kuma kai ka ce sai ka yi wannan wato tsaurin idan yana da yawa a masha Allah wa sha Muhammad kaga anan mazala bai da mashi'a ce bai da ganin dama da Allah ya bashi idan kana son mazala ya baka wani abu zai iya baka ba zai iya baka kuskuren shine hadawa ai ba dan za a iya cewa sarakunan nan abinda suka ga dama shi ke iya faruwa wannan ka fara babu tauhidi baka ce komai ba baka baka kuskure ba abin da kake magana a wato abin da suke so su suke shi suke yi saboda baka gama da ubangiji amma in ka koma kuma kuma yanzu an samu kuma wawul ishtirak ka hada ubangiji kuma da wani ba dan Allah ba ba dan wani ba ai yanzu Allah an samu shi ta kuma wannan shi ne mazalla yake hadawa baka hadawa haka da lokaci ko eh haka zalika abin na sha faɗan cewa ina jin a gaban za mu zo mu sake magana ta ce babu laifi tsakanina da da imam tsakanina da malam bakar in ce dan Allah ba dan annabi ko in ce ba ni dan annabi amma kaka ce ba ni dan Allah dan annabi ka ce ba ni dan Allah tunda ka kawar kawo Allah in ka ce dan annabi to kuma ka yi da su amma yanzu misali in na zo ce a wato ba ni dan dan annabi ko ba ni dan iyayenmu ko ba ni dan zumunci wanda yayi saboda saboda ban kawo ban ai shi yin da zumunci da bako baya ko da kuma aidan Allah amma in gaba dan wasu lokaci zaka suna suna wato kusan inkarin wannan wai ka a ce wai ba ni dan annabi a'a wannan ya tabbata za mu zo kuma bakanta wannan hadisan da suka zo ya tabbata cewa ana iya cewa ba ni dan annabi wannan ababin jawaz amma su sahabbai da ke suna da tauhidi cikakke su ba sa cewa ba su dan annabi su ba sa cewa kawai a ba su dan Allah su suke eh kaza kuma abin da yafi halala kar ka je wurin mafdul da fadil din saboda haka wannan shine abin da yafi duk yayin da aka hada aka wajen shirka na na wato na wato hadawa to duk da dai kai a zuciyarka baka yin cewa mashiyar ubangiji da mashiyar mazala ɗaya ce garin damansa amma kuma haɗawa da kai wani kuma ya zai haifar da tarnaki kuma kai cewa kamar ba kamar ba da ba kai na kai shi ta Allah ya hada wannan yace ka san da ni kini ga Allah ta'ala ne ka ce Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya ga dama shi daya ina ganin saboda yanayin lokaci za mu dakata nan saboda wannan magana in muka shiga akwai wasu bayanai da nake son mu ƙara akan wannan babi na cewa a dan annabi da sauransu zan kawo su a tare a wannan babi da kuma su abubuwa na alisi gata da sauransu a takaice shi ma abin da muka taji Allah ya bamu lada abin da muka fusara Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
an fara bayani a wurin da lokuta biyu bayan sallah asuba da kuma bayan la'asar na'am dangane da lafiya a cikin su na'am an fara bayani a kan kuma yin masjid a wannan lokacin haka masha Allah yawa am, wannan shi wannan lokuta kamar da kuka ji manzo Allah ya hana ai sallah a cikin bayan su bayan sallah asuba a sai lokuta ta riga ta fito sosai Wani lokaci ne da kamar da kuka ji ake tarayya da masu bautan rana haka zalika lokacin da rana ke gaba da faduwa wannan lokaci ne da ba wannan amma malamai sun yi sabani akan cewa wato sallah da ake da take dalilin yinta misali na shigo masallaci mun kai abin da sa nake yin sallah tayyidul masjid na shigo masallaci wai shine mai dalili zawatu sabab wasa wato misali na manta wata wani wata sallah da ta kubuce min zakatul fajr bai samu nayi ba ba wai da mu muke yi ba galibi sana'a mu kenan da an tashi an ce salamu alaikum liba ya salamu alaikum ta asuba ka kalma sunnar ka tabbatar ka bayan asuba kake yi kaga wannan akwai yan sakaci a wannan ya zama wato ya kubuce maka in mata ne a cikin gida wannan kaga babu laifi a lokacin sallar asuban kafin sallar sallar asuban su sallar ka tabbatar su babu laifi wannan Aisha an samu tana yin wannan amma kai ka zama sallaci kai ka zama baccin ka kake yi ba ka ka tabbatar sai ka zo sallaci maka ce zaka yi ai kaga wannan ba kubuce maka yi ba eh sakaci ne wannan dama baka yi eh to abu ba wannan ake magana ba ka manta baka yi ba ko kuma ka tashi a makara ranar sai haka kana iya zuwa da wannan sallan a wannan malamai shi sabani da yawa daga cikin jumhurin malamai ba sa yadda a yi salatu wato sallan nafila ko mai sababin ciki ko mai sababin ciki kusan wannan jumhurin malamai bare kuwa jumhurin malamai kusan ba sa cewa ai haka kusan malamai magabata ma da yawa a ruwaya an kaje cikin musanar abu abdurrazzaq sanani da ibnu abi shayba zaka ga wato wasu lokuta da aka zo za a yi ya kamata a yi sallah a lokacin zaka ce an ga an ga su afa an ga su qatada ibnu da'amatu sadusi an ga manyan tabi'ai sai alaihi misali cewa me yasa ba sa yin sallan kaza ne ba ya kawo sallan kaza a yanzu ba yace eh saboda almanu ya zo hani ya zo wala jumhurin malamai amma wasu daga cikin malamai irin Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai suka ce a a ayu a duba a gani idan dalili sallan tana dalili a yi ta wannan kuma shine ikhtiyar Ibn Taymiyyah a kuma wannan ra'ayin gaskiya ni na fara kata zuwa gare shi sai dai kuma ra'ayin abin da ya kara bani koro ni da naje na ga manyan magabata sahabbai su wato tabi'ai kusan galibi ba sa wannan to yasa ni ma na dan tsoro ne abin da ya dan mun kwarjini to amma yadda naga imamu shafi shi ma dai kan ga yanayin karfin sa da babun sa ya rasu 104 bayan hijira a suka ce to amma kuma akwai wasu aikata cire ma'aiki da suke nuna halacci kamar manzo Allah akwai wasu lokuta da aka samu aka an zo an gaira yin sallah bayan la'asar sai aka je aka ce a je a tambaye shi matarsa ce a je a tambaye shi ba ya hana yin sallah bayan la'asar ba sai ya ce a ai saboda wani na shagalci da wasu abubuwa ne ban yi ratabar azahar ba saboda aka ce zo da ita to haka ashe ka ga mutum yana da hizbi sa zai iya zuwa da shi saboda haka to a nan ne malamai suka ce duk wanda ya shigo ma masallaci ko da lokacin karaha ne za ku ga na shigo ni nakan yi abu na ko da bayan da asar ne saboda na bi ra'ayin shafi'iyya ne amma dai magana cewa ba za a yi ba su ma yana da karfi gaskiya saboda haka wannan shine da insha Allah ta'ala ba da ana ko da a minti ɗaya ne um, an ba da misali a dangane da wasu wanda mafi yawancin mutane za su abin yana sun sani an ce kal halatta da tsayi Eh.
ne nan ta haka haka an gama haka dan haka amma za ka ji mutum babba yana na rage da a ƙara ɗanya wato na ruwan sun ɗan ƙara shigowa wato shi abin da ya kamata yan uwa mu gane shi lamarin Ubangiji da bayinsa, wannan da manzanninmu, da mala'ikunmu, da koma waye, Allah ta'ala ya halici bayansa ne don su kaskanta gaban shi. Babu wani wanda ya isa ya fita daga bautan Ubangiji babu shi. To, amma a cikin bayinsa kuma akwai wanda ya sanya musu wasu sun wasu daraja wanda ya fi kowa daraja a cikin halittunsa shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi kuma inda ya halatta a rika yi masa irin waɗannan abubuwa to da shi ya kwata halatta sahabbai kwata su fara yi gashi kuna gani mu'az bin jabal ya zo shi ma ya ga abin da suke yi da yace shi ma zai zo manzo Allah shi ya kamata a yi ma wannan bai yi ba manzo Allah ya kiyarda a yi wannan hatta yabo da ake manzo Allah manzo Allah ya ce kar ku wuce gona da iri ta zuzuta ni kamar da nasara suka yi duk abin da za ku yi ku ce abdullahi wa rasul kuma wannan shine manhajin qur'ani uslubi na qur'ani duk inda ake sa ayyukan manzon Allah sai ka ji Allah ta'ala ya kira shi da abu yayin da je zai yake neman ceto me zai yi ba zai sa gushi shi ya kasa ba wanda yake wanda yake jin yara wata kafafa wajen ubangiji zai wannan to me yasa kake jin kai kuma an ce kuma ubangiji ka bashi a saman sa shi me yasa kake jin kai galibi wani lokaci muna son mu rika bauta ma Allah da sharadin mu ubangiji kuma ba a bauta masa da sharadin sa da sharadin ka kai yanzu kun ga su asuba inda yanzu wani a wani ne zai ai na tashi da karfi na zan yi raka'a 50 ne kana yi ubangiji ya aje maka ka baya so yanda ya ce haka ya haka za ka yi shi ba wani wanda ya zai kukuta ya fita ya fita daga bautar ubangiji babu shi sai ka ce dan ranar da annabi wane ya saka ba za dai ba ta umsha ka ba kuma ma an samu ya hana wannan ghairul lahi kuma Allah ya shiga ciki in kuma kace shi bai shiga ba to me mace karkin sa kuma shi ma ba ul azmi da rasul umma ne in a cikin biyar a cikin a cikin biyu manzo Allah sai khalil sauran ukun kuma wasu malamai suna ta suna sa annabi Musa wasu kuma su ce ma da matsayin su daya ko annabi Nuhu amma kaga annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa suna cikin biyar din nan dai to wai me ya jawo su nasara suka suka shi maka mushrikai Allah ta'ala ya ce musu mushrikai ne su ba kai shi sama suka yi saboda ka magana ka ce za ka kai ma'aiki sama ka kai shi wato matsayin ma'aiki bai taso ba da abu da ya ga mai shi ne a dinga faɗa mun karanta dai an samu Allah ya bashi dada Allah ya yafe mishi amma dai duk kuskure ne wannan abu da bisa albuda suke faɗa cewa wato basirun bisirul ghaib bisirul ghaib qabla kiyami wai shi gaban gai kafin ya faru ba san gai bayan san ya ace ku kada san gai bai san ba manzala kuma yana iya roƙo Allah ya ce na baka wani bangare ban baka wani bangare ba ya yi saba ya sha yin wannan ya ce na baka kaza amma kaza ban baka ba yana haka abu Allah ta'ala ya sakar da wahayi ya masa faɗa ya to ai bai girma ne ke mishi faɗa kai ne ka mishi ke mishi faɗan balle ka ce Allah ne ya ce mishi a masa wata walla eh wasu suna cewa wai a masa wata walla wai ai kaza kaza wai Umar ya ce zai zana wanda ke kai kanta a masa wata walla a sallah mara asali ne ba shi da asali kwata kwata ba wanda ya shiga kanta a masa wata wani a Qur'ani ba wanda ya ce in Allah bai sa kanta sai share aya ba shi da ba asali kwata kwata amma afallahu anka ba fada yake musu ba to akwai lokacin ma da ubangiji ya mushi barazan azaba hakku ka su da ma'aiki yake to kaga irin wannan ya kamata a rika kulawa manzon Allah manzon Allah ne bashi manzon Allah nan kawai bawon Allah manzon sa cewa dan rarrace da annabi ba inda aka samu ko Qur'ani ko magana ma'aiki babu shi Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da Allah mutane a kula durkusan da kuma ma shi ma ina ƙarna da tawa da Allah dai ni fasilan ni ni ba san durkusan da a kyale ne in ci gaba da uzuri na cikin iko Allah ni ban ma furfura ma bi ma zo ba in ya riga ya zo kuma ku roki Allah Allah ya sa shi jarabawa kar wani wanda ya dinga durkusa dan ajarabawa ce wallahi duk sai Allah ya jarabce mu ka ce ka aika aika aika aika ma sai ya zo kanka ai ba wanda ka ce ka a musu suwa furfura a sai da su dan ma daga lokacin da aka fara sai ka ga kana yin kana gabatar da kana jikitarwa sai ka zauna ko kawo wasu hanyoyi waye da a cikin bayi da bayi da yan gargajiya duk mun je ma zama muke yi a ce ga sanan ba sa ba sa kunya sun bar gemu kaza kaza kaza dai a ci gaba dai a ce mun rashin kunya haka wani zai kalle kai wala to Allah ya kyauta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh